بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin har yanzu dai muna nan muna bayani a cikin babin da yake magana akan karamomin waliyai قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi ya ce
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط عينا سرية وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wasu ‘yan leƙen asiri mutum goma kuma ya sanya asim ɗan sabit a matsayin shugabansu فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدى بين عسفان ومكة sai suka tafi har suka kai usfan wanda wani guri ne wanda yake tsakanin makka eh, har suka kai wani guri da ake ce masa huda wanda wani gari ne wanda yake tsakanin usfan da makka
ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان sai aka bawa wasu mutane daga Hussein labarin cewa ga wasu 'yan leƙen asiri nan sun zo waɗannan mutanen ana ce musu banu nishiyan فنفروا لهم بقريب من مئة رام رجل فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام فاقتصوا آثارهم yake cewa sai suka turo musu kusan mutum ɗari daga cikin maharba saboda haka sai suka bi sawunsu فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع
na'am lokacin da Asim da kuma sahabbansa suka ji alamunsu sai suka ɓoye a wani waje
فأحاط بهم القوم فقالوا انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا
yake cewa kawai sai suka kewaye su sannan kuma suka ce musu ku sako ku ba mu hannunku za mu yi alkawari cewa ba za mu kashe kowa daga cikinku ba فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر Asif dan sabit sai yake cewa ya ku mutane ni dai ba zan yadda na kulla yarjejeniya da kafiri ba اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم ya Allah ka ba wa annabinka labarin abin da ya same mu فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما sai suka harbe su da kibiyoyi suka kashe Asif ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدفنة ورجل آخر saboda haka wasu daga cikin ah, waɗannan mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a matsayin yan leƙen asiri sai suka yadda za su ƙulla yarjejeniya ta rashin kisa da kafirai wato mutum uku daga cikinsu kubaib da kuma zaid da kuma wani mutum na daban فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم lokacin da suka samu dama a kansu kawai sai suka ɗaure su a wasu turaku na fastansu قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتل sai na ukun yake cewa kaga wannan ita ce yaudara ta farko don haka wallahi ba zan abokance ku ba tabbas akwai darasi da zan ɗauka game da waɗannan da aka kashe ma'ana ni ma ta kashe ni za a yi saboda haka ba zan ci gaba da tafiya tare da ku ba فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه saboda haka sai suka dinga jan shi suka dinga jan shi suka yi ta ƙoƙarin sai sun tafi tare da shi ya ƙi yadda sai suka kashe shi وانطلق بخبيب وزيد بن الدفنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر
yake cewa sai aka tafi da Kubayb da kuma Zaidu bin Dafina har aka siyar da su a Makka bayan an gama yakin Badar.
فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف خبيبة yake cewa sai banul haris dan amir dan naufal dan abdulmunaf suka sayi kubai
وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر dama kuma kubai shine ya kashe babansu a ranar yakin badar فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله kubai ya zauna na dan wani lokaci a wajensu a matsayin ribataccen yaki har daga baya suka yi ijima'i cewa za su kashe shi فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه
shi kubai ya ari ah, wata wuka daga ɗaya daga cikin ‘ya'ya mata na shi haris domin ya ɗan tsabtace jikinsa da ita saboda haka sai ta ba shi aro sai ya zama ɗaya daga cikin ‘ya'yanta ya gangara bata sani ba ya tafi wajen kubai
فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده sai ta sami kubai ya zaunar da yaron nan akan cinyarsa ga kuma wuka a hannunsa ففزعت فزعة عرفها خبيب sai ta yi wata razana wacce kubai ya fahimci wannan razanar فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك
sai ke cewa da ita kina tsoron na kashe shi ne wallahi ba zan aikata haka ba
قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب take cewa ban taɓa ganin ribataccen yaƙi wanda ya fi kubai alheri ba
فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة take cewa na taɓa ganin kubai a wani lokaci yana cin wani inabi alhalin kuma gaba ɗaya a makka babu 'ya'yan itatuwa
وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا ta kasance tana cewa kawai wannan wani arziki ne wanda Allah ya azurta kubai da shi
فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين lokacin da suka fito eh, da shi zuwa harami domin su kashe shi mana lokacin da suka fito da shi daga harami don su zo da shi inda ba harami ba su kashe shi
قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين sai kuma ya ce ku kyale ni na yi raka'a biyu sai suka bar shi ya yi raka'a biyu فقال والله لولا أن تحسبوا لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت yake cewa in ban da ina tsoron kada ku yi zaton cewa kawai eh, raki ne da ragwanta ya sa ni nake so ku ƙara min lokaci saboda tsoron kisa to da na ci ku bani dama in sake ƙara
اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا
sai ku bai biye musu wannan addu'ar ya ce ya Allah ka kashe su a rarrabe ya Allah ka kashe su ɗaya bayan ɗaya
و- kada ka bar wani daga cikinsu bayan haka وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشلو الممزع
yake cewa ban damu ba lokacin da za a kashe ni a matsayin musulmi saboda ko ina na faɗi to na san mafaɗata ga Allah take saboda wannan i- kisan da za a mun za a yi min shi ne saboda Allah wanda idan Allah maɗaukakin sarki ya so zai iya min albarka a kowanne hali na kasance
وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا للصلاة Khubayb shi ne farkon wanda ya fara sunanta wa kowanne musulmi wanda za a kashe bai ji ba bai gani ba ya yi sallah kafin a kashe shi وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbansa labarin abin da ya faru da waɗannan mutane tun ranar da hakan ta kasance da su
وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا
Ah, wanda ya rawaito wannan hadisin yake cewa wasu daga cikin ƙurayshawa sun aika izuwa asim bin sabit lokacin da aka ba su labarin cewa an kashe shi sun aika cewa a zo musu da wani abu wanda za su gane cewa shi ɗin ne da gaske aka kashe saboda shi asim ya kashe wani babban mutum daga cikinsu saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ya aika wata inuwa wacce take kamar eh, sai Allah maɗaukakin sarki ya aika wata inuwa wacce take kamar eh, ƙudan zuma mana Allah maɗaukakin sarki ya tura masa wasu abubuwa suka yi masa inuwa kamar ƙudan zuma Allah ya tura zuwa gare shi saboda haka wannan ƙudan zuma sai ya zama cewa ta hana manzannin da aka tura su iya yankar wani abu daga cikin gawarsa mana Allah maɗaukakin sarki ya tura wasu ƙudan zuma suka yi wa shi asim inuwa sannan kuma suka hana a taɓa gawarsa رواه البخاري bukawari ne ya rawaito
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi ɗan umar Allah ya yarda da shi ya ce ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن ban taɓa jin sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya ce ina zaton abu kaza ne face sai na ga abun kamar yadda ya zata رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
كتاب الأمور المنهي عنها littafin da yake bayani akan abubuwan da aka hana
باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان babin da yake bayani akan haramcin cin naman mutum da kuma umarni da cewa mutum ya kiyaye harshensa
قال الله تعالى Allah yana cewa
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه kada sashinku ya dinga cin naman sashi yanzu shin ɗayanku zai so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu don haka idan dai mutum ba zai iya cin naman ɗan uwansa bayan ya mutu ba to ku ku guji eh, yin gulma da junanku tunda ba za ku iya cin naman mutum bayan ya mutu ba saboda eh, cin naman mutum yana raye kamar cin namansa ne bayan ya mutu واتقوا الله إن الله تواب رحيم ji tsoron Allah kuma tabbas Allah mai karɓar tuba ne kuma mai rahama ne.
وقال تعالى
Allah yana cewa, ولا تقف ما ليس لك به علم Kada ka dinga bibiyar abin da ba ka da ilimi a kai, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا da ji da gani da kuma zuciya gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki zai yi tambaya a kansu.
وقال تعالى Allah yana cewa,
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد babu wata magana da mutum zai faɗa face a tare da shi akwai mala'ika wanda yake yana lura da shi kuma yana halarce tare da shi duk abin da zai aikata.
قال رحمه الله Na'am.
اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلمات عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة ya kamata ka sani cewa kamar da imamu nawawi yake cewa ya kamata ga kowanne baligi ya kiyaye harshensa daga kowace magana in ba magana da take akwai maslaha ciki ba
ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه
duk lokacin da magana ta zama akwai maslaha a ciki akwai kuma ɓanna a ciki kuma suka daidaita da juna to abin da yake sunna shine kar mutum ya faɗa
لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه saboda magana wacce ta halatta za ta iya kaiwa zuwa ga haram ko kuma abin da yake makaruhi ne وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء wannan kuwa yawanci yana faruwa kuma kubuta babu abin da yake daidai da ita
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت duk wanda ya yi imani da allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصل- مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم
imam nawawi yake cewa wannan hadisin yana nuna cewa kada mutum ya magana ce wacce ya san alkhairi ce wato maganar da maslahar ta ta fito duk lokacin da mutum ya yi kokwanto akan cewa akwai maslaha a cikin zance ko kuma babu to kawai ya bar magana
قال الإمام الشافعي رحمه الله imamu shafi'i allah ya masa rahama yana cewa إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه idan mutum zai yi magana to ya kamata ya yi nazari kafin ya yi magana فإن ظهرت المصلحة تكلم idan maslahar zancen ta bayyana to sai ya yi magana وإن شك لم يتكلم حتى تظهر idan kuma ya shakka to kada ya yi maganar har sai maslaha ta bayyana.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله An karɓo daga Abu Musa al'ashari yana cewa na ce ya manzan Allah, أي المسلمين أفضل wanne musulmi ne ya fi kowanne, قال من سلم المسلمون من لسانه ويده ya ce shi ne wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال An karɓo daga Sa'ad ɗan Sa'ad Allah ya yarda da shi yana cewa, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Zala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة duk wanda ya lamunce min abin da yake tsakanin labbansa guda biyu da abin da yake tsakanin kafafuwansa guda biyu zan lamunce masa aljanna متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول abu huraira allah ya yarda da shi ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب bawa zai iya yin magana da wata kalma wacce wannan kalmar ba zai damu da ita ba amma sai ta ja shi zuwa wuta mafi nisan abin da yake tsakanin mahudar rana da kuma mafaɗarta متفق عليه kwari da musulmi suka rawaito
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga shi abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات bawa zai iya faɗan wata kalma wacce take Allah yana son ta saboda haka duk da cewa bai damu da wannan kalmar da ya faɗa ba amma sai Allah ya ɗaga shi zuwa darajoji.
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم kuma bawa zai iya faɗan wata kalma daga cikin fushin Allah bai damu da kalmar ba amma kuma sai ta gangara da shi zuwa jahannama رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga bilal ɗan haris Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da hanta Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه mutum zai iya faɗan wata kalma daga cikin kalmomin da Allah yake so shi bai yi zaton cewa wannan kalmar za ta kai inda ta kai ba amma ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta masa yardarsa har zuwa ranar da zai haɗu da shi
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه mutum zai iya faɗan wata kalma daga cikin fushin Allah baya zaton cewa wannan kalmar za ta kai inda ta kai sai Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa fushinsa har zuwa ranar da zai haɗu da shi.
رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح Malik ne ya rawaito hadisin a muwaɗa da kuma Tirmizi, kuma Tirmizi ya inganta hadisin.
وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال An karɓo daga Sufiya ɗan Abdullah Allah ya yarda shi ya ce,
قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به Na ce, ya manzan Allah ka bani wani al'amari wanda zan riƙe shi yadda ya kamata.
قال قل ربي الله ثم استقم ka ce Allah ne Ubangiji na sannan ka tsaya haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu fiya.
قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي Sai ya ce ya manzan Allah mai kafi jimin tsoro.
فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike harshen sa sannan ya ce wannan shi na fi jima tsoro.
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Shirmuzi ne ya rawaito kuma ya inganta hadisi.
وعن ابن عمر رضي الله ما- ورضي الله عنهما قال An karɓo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله kada ku dinga yawaita magana in dai ba ambaton Allah bane.
فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب saboda yawaita yin magana in ba ambatan Allah ba yana ke ƙasar da zuciya.
وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي saboda mafi nisancin mutane daga Allah maɗaukakin sarki shi ne mutumin da yake da ƙasasshiyar zuciya.
رواه الترمذي Tirmidhi ne ya rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة duk wanda Allah ya kare shi daga sharrin abin da yake tsakanin labbansa biyu da kuma sharrin abin da yake tsakanin kafafuwansa guda biyu to zai shiga aljanna.
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya inganta hadisin.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله An karɓo daga Uqba dan Amir Allah ya rada shi ya ce na ce ya manzon Allah من نجاه
menene hanyar tsira قال أمسك عليك لسانك yace ka rike harshenka وليسعك بيتك gidanka ya ishe kamana kakka dinga yawan fita cikin mutane وابك على خطيئاتك kuma ka yi kuka saboda zunubanka.
رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisin mai kyau ne.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu sa'id al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya waye gari to gaba daya gabbansa suna yi wa harshensa kasheji suna ce masa ka ji tsoron Allah game da mu saboda mu muna tafiya ne inda ka tafi idan ka miƙe mu ma sai mu miƙe idan kuma ka karkace mu ma sai mu karkace
رواه الترمذي Tirmidhi ne ya rawaito. Masu sauraron mu za mu dakata a nan saboda ƙwarewar lokaci. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan na gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.